أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا ya ku muminai in ji Allah Allah yana kiran mu gaba daya wanda muka yi imani da Allah da annabi dukkan annaba da dukkan littattafai kamar yadda muka karanta ku zo min ɗaibati ma razaqnakum ku ci abubuwa masu daɗi wanda suke halal min ma razaqnakum daga cikin abubuwan da muka arzikta ku wato abin da yake halal shine wanda babu haƙƙin Allah a kansa babu haƙƙin wani a kansa a shi halal da haram sun yi hawa uku a zamanin farko lokacin da addini yake cikin jaziratul arab bai wuce nan ba alhalalu ma urifa asluhu abinda aka san asalinsa shine halal to daga da addini ya yi yawa ya yalwatu sai aka komo alhalalu ma juhila asluhu duk abin da ba gane asalinsa ba to ya koma asalinsa cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an to da addini ya gama duk duniya halin da muke ciki yanzu sai aka koma kan hadisin barira fa huwa laha sadaqatun wa lana hadiyatun al halal wajhu al akhdh ya kai ka samu za a tambaye ka ba inda ka samu ba idan wani ya saka ko ya sai da giya ko ya yi fashi kai baka sani ba zai ce malam ga sadaka sai Allah ya karba shikenan ba ruwanka ko ku ka sayar masa da kaya baka sani ba ya biya ka kudin kayanka shikenan amma in dai ka san giya zai yi ka sayar masa da masara to akwai naka to amma duk yadda baka san halin hawa da sauka ba kai dai kuɗi aka baka ta hanyar ka ba komai ba za ta tambaye ka wannan ba saboda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi manzo Allah ba cin sadaka ya dawo gida sai ya tada an dafa nama a gidan aka bashi aka bashi masa ba miya ba nama sai ce wani hali yake mina gidan nan ne muna ganin ana dafa nama a tukunya sannan a bani masa ba miya ba nama sai matansa suka ce ya rasulullahi innahu lahamun tusaddiqa bi ala barira wannan naman na sadaka ne wanda aka bai wa barira kai ba ka cin sadaka sai ce na'am fa huwa laha sadaqatun wa lana hadiyya ita aka bai wa sadaka ni ko ba sai ta bani kyauta ba ina cin kyauta ita aka bai wa sadaka ni ko ba sai ta bani kyauta ba ni ina cin kyauta ai saboda ka fiskar da ka samu sai a manci asali yadda abin yake sai a dauki fiskar da ka samu saboda saukin musulunci to saboda haka Allah yake ce mana kulu min dayyibati ma razaqnakum ku ci abin da yake halal min dayyibati daga dada dan ma razaqnakum washkuru lillahi ku gode wa Allah bayan kun ci din in kuntum ta'budunahu sai aka dauke maf'ulin aka gabatar da shi saboda iftisari in kuntum iyyahu ta'budun inda kuka zama Allah kadai kuke bautawa to shi yake ba ku abubuwan jin daɗi in kun ci ku gode masa قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق باب wanda yace abu mai daɗi haramun ne in dai halal ne asalin sa to halal ne washkuru lillahi gode wa Allah in kuntum iyyahu ta'budun to washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun da washkuru ni matallahi in kuntum iyyahu ta'budun cikin suratul nahl su ne suka kawo yawancin yawancin idodi da ake yi a cikin musulunci ni'matullahi mutum ya haddace alqur'ani ko ko ya sauke alqur'ani bai haddace ba wata ni'ima ce Allah ya yi masa to lalle sai ya gode wa Allah ya kira taro ya yanka dabbobi a walima a gode wa Allah washkuru ni'matullahi in kuntum iyyahu ta'buduna washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna idan mutum bai da mace sai yayi aure sai ya yanka dabba ya walima ya gode wa Allah da bai da mace sannan in mutum an nada shi sarauta ya kira taro ya yanka dabbobi a walima a ce za a ba da sanda wato Allah ya ba shi ni'imar sarauta haka in mutum ya yi babban gida ya kira taro ya yanka dabbobi a ce za a bude gida haka dai har ya kai ga idan mutane sun yi azumi sun gama na watan ramadana ranar da azumi ya kare wa gari su fita daji su gode wa Allah wa tukuju idda wa turabbul rama alaikum wa la'allakum tashkuruna ai idi ai kabbarori a gode wa Allah idan mutane sun je haji sun yi sun yi arfa sun zo sun kwana muzdalifa gari ya waye to rannan duk duniya ana kiran su su zo su taya bakin Allah murna jiya sun yi hau arfa yau a yanka dabbobi in a waɗansu ƙasashe ne a kira abin layya in kwa can makka ne a kira abin hadaya a yanka dabbobi a yi murna a gode wa Allah ya ba da hajjin bana kuma an yi shi lafiya haka in an yi sallah ta kwana bakwai ranar juma'a mai da ranar ranar idi a gode wa Allah haka dai amma ubangiji ya ce kun bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un ka ga wa duniya godiya da ta shafar lan Allah ko abin da ya shafi saukan karatu ko qur'ani ko wani abu dai wanda yake na ibada kaman karewan azumi din kaman karewan haji din to abin da ya shafi wannan duka a yi godiya a kan su suka fi muhimmanci saboda haka ne maulidi yake da muhimmanci domin godiyar samun annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama wanda ya zama da alqur'anin da ya zo ya koya min sallah to wa'annan godiya duka suna bin wa'annan nimomi ne Allah ce ku gode wa Allah inda kuka zama za ku bauta masa in kuntum iyyahu ta'budun inna harama alaikum ma tadabbu إنما أرسل عليكم الميتة والدم ولا ملك به وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باج ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم akan ayar da muka wuce manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana horon mu mu ci abubuwa masu masu daɗi kuma halal mu aikata kuma aiki mai kyau inna allaha ɗayyibun la yaghfiru illa ɗayyiban inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin abinda Allah ya umurci mursalai da shi ya umurci mu'minai a cikin kadaula almu'mina cewa ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni ma ta'maluna alim ya ku manzanni ku ci abubuwa masu daɗi ku aikata aiki mai kyau nan ko mu'mine ce ya yi lina aunu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun saboda haka ai ta godiyar Allah kan ni'imomin Allah inna ma harrama alaikum al-maytata iyakan abubuwan da Allah ya haramta muku ba wai abubuwa masu daɗi ne Allah ya haramta ba a'a in abubuwan halal ne kam Allah bai haramta ba ga abubuwan da ya haramta nan innama harrama alaikum maitata waddama iyakan abin da ya haramta muku almaitata mushe waddama da jini yanka abin da yake mushe Allah ya haramta shi ko ko abin da yake cikin hukuncin mushe mushe shine dabbar waje wadda ta mutu da kanta babu yanka da bismillah ko kuma a'a arne ya yanka ko kuma a'a murtaddi wanda ya ridda shi ya yanka ko kuma a'a an yanka bayan rai ya fita ko kuma a'a an yanka bayan waɗansu abubuwa guda biyar sun fita a cikin dabban abubuwa guda biyar in sun fita a cikin dabba to yanka bai da amfani in kwanya ta fashe yanka bai da amfani kwanya ta fashe ta zuwa fili to ko ta shure shure ba za a yanka ba ta riga ta mutu idan an riga an cinye makogaran nan guda biyu ko wani makami ne ko kura ce duk ta yanke makogarin ba wurin yanka to ta riga ta gama kenan ko an yanka bai da amfani sannan idan an fasa ciki inda ake kogon nan inda zuciya take da huhu da hanta an fasa wurin an yayyage su su hanta su huhu din to yanka bai da amfani sannan an keta hanji an zubar an yi- an tsitsinka hanji an zubar kashi ya fito yanka bai da amfani an yan an karya wuya ko ko an karya kashin baya dan farin em, dan farin abin nan da yake cikin tsakiyar kashi ya fito to yanka bai da amfani to amma bayan wannan duk abin da ya samu dabba ana iya yankawa a ci ko da an filge kafar gaba to za a iya yankan dabba mai kafa uku din a yanka a ci da bismillah inna ma harrama alaikum maitata banda mushe to mushen nan ko abin da yake cikin hukuncin mushe kamar yadda muka faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sunnarsa takan keɓance maf- eh, umumin aya aya in ta faɗa idan ya zo yin bayani bayanin sai kan keɓance wani abu yana ce uhilla lanal maitatani waddamani an halatta mana a cikin mushe mushe guda biyu a cikin jini an halatta mana guda biyu yace uhilla lana as-samaku wal jaradu wal kabid wat tihadu wato mushen da aka halatta mana guda biyu su bara dai in za mu ci ba sai mun yanka ba su kifi naman da yake cikin ruwa in za mu ci ba sai mun yanka ba wa'annan mushe guda biyu an halatta mana su jini guda biyu kuma su ne da hanta da saifa an halatta mana su wato jini wanda aka haramta din in ji aisha ta ce ku fahimci alkurari da kyau addamul masfuhu din nan jinin da yake fitowa lokacin da aka yanka nan mai ce fufu din nan shine fa aka haramta inda duk jini aka haramta to da na- da fa nama ba zai ciwu ba domin kowane nama ka yanka tsakaninsa da uwan zaka samu jini mukan dafa nama idan ruwan romo ya taso sai kaga jini ya hawo yana nan yalo yalo akan miya amma duk da haka muna ci a a jinin yanka aka hana banda jinin da yake sassarki a cikin nama ko ko cikin bargo ko tsakanin nama da da da nama ko tsakanin nama da bargo ko da kashi shi aka shi an halatta shi jinin yanka aka haramta Uhil- ah, innama harrama alaikum maytata wad dama wa lahamal khinziri ha kuma an haramta mana cin alade lahamar khinziri da aka ce naman alade ba wai an ce a'a naman kadai ba har kitsin har kashin duk an haramta na lahamar khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bi ha kuma abinda aka yanka shi da sunan wani Allah ba da sunan Allah ba Ah, idan misalin an yanka abu da sunan dodo to ba za a ci ba in dai ba da sunan Allah aka yanka ba ba za a ci ba amma in musulmi ne ya yanka ya mance bismillah za a ci amma shafi'i ya ce ko da da gangan musulmi ya yanka bai faɗi bismillah ba za a ci imam malik ya ce a sai dai in ya manta domin imam shafi'i ya ce a to shi musulmi ko bai faɗi bismillah da bakinsa ba a tana nan a zuciyarsa saboda haka in musulmi ya yanka za a ci آه، إنما حرم عليكم ميتة والدم ولام الخنزير وما أهل لغير الله به آه، kamar misali abokantaka da take faruwa tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba ko arna ne matsafa ko ko masu littafi ne yahudu ko ko mishan in suka kira ka kai musulmi ka zo kai musu yanka ranar idin su sai ka je ka yanka in dai ba alade ba ne in dai akuya ce ko rago ko akuya ko tinkiya duk abin da muke ci dai ka zo ka yanka mana saboda in mun yi biki mutanen ku ba za su ci ba in mun muka yanka to sai ka je ka yanka musu da bismillah su bis- bismillah ba ta hana su cin yanka to amma in su suka yanka to saboda khilafin da suke tsakani na Abdullahi ibn Abbasin shi yasa amma dai an halatta yankan Yahudu an halatta yankan Nasara saboda ayar Ma'ida ah, اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتم من أجورهن وحل لكم تو wannan shine abin da aka haramta innama harrama alaikum maitata waddama wala martinziri wama uhilla li ghairi llahi bi kuma nuttura ghaira baghin wala adin fala isma alayhi waɗannan abubuwa duka na riga na gaya muku a fili na haramta muku amma duk wanda ya matsu ونبدأ في مخمسة غير متجانب لإثم فإن الله غفور رحيم دو وند يمت سبود ينوى ko wata matsuwa ya ci mushe to an halatta masa abin da ya ci saboda matsuwar yin wannan wata rana wani ya ba da ajiyar raƙuminsa wa wani sahabi a zamanin yunwa sai ciwo ya samu raƙumin shi wanda aka ba shi ajiya bai sauke raƙumin ba yana jiran sai mai shi ya zo har ya mushe mai shi bai zo ba sai aka yayyanka namansa aka yi jirgi da naman suka ce mu ci tun da zamanin yunwa ne matar ta ce a je a tambayi manzon Allah tukuna sallallahu alaihi wasallam aka je aka tambayi manzon Allah manzon Allah ce ina ce da yunwa ce za ta sa ku ci wannan mushe suka ce yunwa ce ce ku je ku ci da mai raƙumi ya zo ci ai ban ji daɗi ba me yasa ba ku soki raƙumi tun yana da rai ba ba ku jira ni ba saboda haka ko da a zaman gida ko da a wurin tafiya wato cin mushe in wahala ta kama ya halatta wa ayar lan'ami tana cewa wa qad fassalakum ma harrama alaikum illa ma tsururtu ilai ni dai na riga ne muku bayani filla filla filla abinda na haramta muku illa ma tsururtu ilai sai abinda kuka matsu kuka yi wannan in kun matsu na yafi gaira bazin wala adin banda wanda yake mai shishigi banda wanda yake zalunci banda wurin da yake shishigi mai zalunci wato misalin dan fashi a hanya yin sabo a cikin tafiyarsa to irin waɗannan duka banda su amma ce su ma dai abinda aka hana a kasar ne da shan ruwa a cikin azumi amma cin mushe da zaman gida da tafiya duka kowa da kowa an halatta masa kada ya bari ya halaka domin idan mutum yana ganin mushe ya ici har yunwa ta kashe shi to za a yi masa azaba me yasa ya kashe kansa Allah ya ce ya ayyuhal ladina la taktu ya ya ayyuhal ladina amanu ubangiji yana cewa wala taktulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kada ku kashe kanku Allah yana jin tausayin ku wala tuku bai dikum la tahaluka a cikin halin zamanin da muke ciki malamai sun kai matuƙa cikin magana akan kuɗin banki kuɗin bankuna kuɗin riba ne riba kuma haramun ne wato da karaminsa da babbansa duka haramun ne kuma duk yadda aka juya ba zai halatta ba shi kudin riba to bankunan da muke da su a wannan zamani kafin mutanen da ba su da addini ne maciya riba tun zamanin da an musu muguwar shaida wa bi zulmin min allaina hadu harramna lil tayyibatin hillallahum wa bi saddi an sabilillahi kathira wa akhdhihim riba wa qannuhu anhu tun zamanin da su yahudu masu cin riba ne bankuna kuma dukkan su kamin yahudu ne domin su ne da kuɗi nasara suke da iko to yanzu bankunan da muke da su duk na riba ne kuma Allah ba zai halatta haramun ɗin ba tun da ya riga ya haramta to amma yanzu tun da Allah ya ce na riga na faɗa muku abinda na haramta filla filla abinda kuka matsu na yafe lokacin matsuwa to Allah ya riga ya gani fa mun matsu ba za mu iya wadatuwa ga barin bankuna ba na farko tukuna wato rukunin musulunci ɗaya zai faɗi musulunci ya zama rukuni hudu daga tauhidi sai sallah sai zakka sai azumi babu haji kenan in kace musulmi ba zai mu'amala da banki ba don ba ka da iko ka ɗauki kuɗin garin ka je da shi makka sai ta hanyar banki to kaga rukunin musulunci ya faɗi kenan shi ko dama musulunci kamar likita yake idan likita ya duba mai lafiya ce in ba a yanke kafarka ba ba za ka warke ba amma sai ka yarda in ka yarda ka sa hannu ya za ka ce an sai ya ce ya yarda mai wake zuwa yanke kafarsa amma ya zama dole shi kenan ta haka musulunci yake in ya ga wahala ta zo sai ya bada hanya a fita to saboda haka kaga rukunin musulunci maimakon ya faɗi gara a ce an matsu an halatta wannan mu'amala na wannan larura na ɗaya kenan ta wajen addini na biyu ƙasa ba ta da iko ta kiyaye kanta ya zan ba ta da makamai ba ta da sojoji amma gwamnati ce ba zai yiwu ba dole sai tana da makamai tana da sojoji makamai ba dama a samu su in ba ta hanyar ƙasar waje ba makaman kuma ta hanyar ƙasar waje dole sai da banki sannan kuma yanzu ga ɗan wani abu ne ɗan kaɗan gwamnati ta hana shigowa da shi ƙasar nan ake ta kukan an matsu an matsu an matsu to da an ce musulunci ya hana a yi mu'amala da banki mu'amala da kasar waje kuma tilas sai an hada da banki din saka ce shikenan ai ba dama a kai kaya waje ba dama a ɗauko kaya daga waje to ka gani ƙasa an kulle ta kenan babu halin rayuwa ta jin daɗi ko kuma halin rayuwa ta gaba ɗaya to wannan mun riga mun matsu kenan Allah ya riga ya ga wannan matsuwa tamu haka mu'amalolin tsakaninmu da juna za ka ɗauki kuɗi za ka je da shi kano kaya kaya in barayi sun ganka gwamnati ma sai ta bin ta sa bindigogi waɗansu abu suna kuka gaba da baya tukun ake wucewa da kuɗi balle kai talaka to ashe kenan ka zuba a bankin kano ka je ka ɗauka a bankin lagos ya kiyaye zaman lafiyanka kuma in an san kana kwana da kuɗi a gida to ba za ka kwana lafiya ba za a yi ga ya zo a kashe ka ɗaya mai kuɗin to ubangiji kuma yana cewa wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kada ku kashe kanku to wannan larurori na duban harkar da ta shafi addini da wanda ta shafi defense na ƙasa kiyaye ƙasa security ƙasa da security kowane mutum da kansa da economic na zaman zaman lafiya da kuma cin abincin ma ƙasa da rayuwa sai ya zama dole ne a yi mu'amala da waɗannan bankuna na haramun to saboda haka in musulmi sun samu dama sun kafa bankunan su wannan lokacin shi kenan amma tun da samu dama sun yi bankuna nasu na kansu ba to dole ne mu mu'amala da wannan bankuna ta wajen faruwa gaira bagin wala adin fala isma alai wanda ya matsu ba da gangan ba ba da shishigi ba shi kenan ba wani laifi an ɗauke masa laifi saboda haka ne mu'amalan banki haka ya zama gare mu yanzu ya zama tilas ya zama sharrun labun da bihi ونطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله سميع الله غفور mai yawan gafara ne rahimun mai jin tausayi ne amma har gaba da gobe zan baka sule a sule da taro wannan babu ba sauki ko kaɗan a ciki zan baka dami a dami biyu ba sauki ko kaɗan a ciki wannan ribin ba babu hanya ko kaɗan duk wanda ya wannan ya yi yaƙi da Allah Allah tun da yake faɗa da kafirai bai taba cewa wani ya fito da kayan yaƙi shi Allah ya riga ya shirya ba sai mutum biyu wanda yake cin kuɗin riba Allah ya ce duk wanda bai bar cin kuɗin riba ba to ya shiryo shi Allah ya shirya yaƙi shi ma ya shiryo ya zo su yi faɗa haka kuma mai gaba da waliyai Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yake gaba da waliyena to na shirya yaƙi shi ma ya shiryo ya zo mu yaƙi haka ko mai cin kuɗin riba wa zaru ma baqi min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fazanu bi harbin min Allah wa rasulihi saboda haka ne san ci riba a ne san ci riba kwarai da gaske ko da ke mu'amala da banki dai ga yadda ta zama a hudda ghaira bagin wala adin fara isma alai inna Allah sani Allah gafurun mai gafara ne ya yi masa gafara rahimun mai jin tausayi ne ya ji tausayinsa to duk abin da yake na haramun ne lokacin matsuwa sai ya halatta banda mace domin mace kan babu dama a ce ga wani mutum ya mutu me yasa ya mutu bai samu mace bane ba taba gani ba ko an taba gani to saboda haka ba za ta halatta ba je ka an yarda ka auri tsohuwa ga wata hajiya nan tana neman irin ka ta bashi kuɗi ma ta aura saboda haka ba halatta ba halatta zina ba ta kowace hanya sai dai mace da yake ita mai rauni ce idan yunwa ta matsa mata an nemi wanda zai ba ta sadaka an rasa an nemi wanda zai ba ta kyauta an rasa an nemi wanda zai taimake ta ta kowace hanya sai wani fajiri ya ce sai dai in zai yi zina da ita zai ba ta abinci to ya zama dole gare ta sai ta ce ta karbi ta ce to ni ba zan iya ba sai an bani abincin na ci na koshi in an ba ta abincin ta ci ta koshi ta ce ina jin fitsari in ta samu hanyar gudu ta zanta gudu in ba samu hanya ba ko shi kenan duk abin da ya faru wani kuma rayar bayan la adin fala ismu alai inna allah sami allah ghafurur rahim mai gafara ne mai tausayi ne إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلونه في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يد مكفتا ويهودا muka ce sun ɓoye a gaskiya sun ɓoye shaida mun la'ance su da mu da mala'ikunmu da dukkan mutane ma mun la'ance su to zan nana ta innal ladzina yaktumuna ma anzala Allah dukkan mutanen da suke ɓoye gaskiyar da Allah ya saukar da ita ko a cikin attaura ne ko a cikin injila ne ko a cikin alqur'ani ne ko a cikin hadisi ne suka ɓoye ma anzala Allah wa yashtaruna bi zamanan qalilan abin da yasa suka boye wannan gaskiya saboda za su samu dasu yan kuɗi ne yan kaɗan ko kuɗin rayuwar duniya ko girman duniya saboda haka suka boye gaskiya wa yashtaruna bi zamanan qalilan ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar wayannan mutane su sani wayannan kuɗi da suke karba suke ci wutan lahira suke ci abin da yasa aka ambaci ciki domin abin da yake ake neman kuɗi domin sa na farko ciki na biyu farji ciki in bai ƙoshi ba farji ba ruwansa sai ciki ya ƙoshi duk farji yake neman irin nasa sai ciki ya ƙoshi sannan farji yake neman irin nasa farji kuma in ya nema to daga nan za a nemi su gado a nemi su ɗaki a nemi su gida a nemi kayan sutura kayan ado wannan ko shi farjin bayan ciki ya koshi yake sa a nemo waɗannan to duk kuɗaɗe ta wannan hanya ake kashe su saboda haka ake amfani inna ladina yakuluna amwala liyatami zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira innama yakuluna fi butunihim nara wato cewa abinda suke cin nan wuta suke ci wai ba zai fishe ka ba in kace to shikenan ni ba zan ci ba amma zan yi gini da shi ni ba zan ci ba amma zan yi gini da shi ni ba zan ci ba amma zan yi kyauta da shi ni ba zan ci ba amma zan yi aure da shi ai an ce sai mutum ya ci ne ko to ko kayi kyautan ko kayi ginin ko kayi ko kayi auren to ka ci dai ko ci ka zuba wutar la'ira ne a cikin ka inna ma ya fi hururi munna wa la yukallimu Allah yawmal qiyamati wa'annan mutane Allah zai fishi da su a lahira ba zai musu ma magana ba sai ta kora zuwa wuta in sun dame shi da yawan magana a cikin wutar magana ɗaya kawai zai ce musu ihsa'u biya wa la tukallimun gafara kar ku ƙara magana in sun ce rabbana akhina na amal sale inna muqinun Allah ka fidda mu wayo Allah ka fidda mu wuta mun tuba ba za mu sake ba a mai da mu duniya Allah ce gafara wato ihsa da larabci yadda ake koran kare kenan gafara ihsa gafara sai musu kora irin na kare gafara ba za tukallimun kar ƙarin magana to in zai musu magana ma sai irin wannan maganar ista'u biha wa la tukallimuni wa la yukallimuhum Allah Allah ba zai magana da su ba wa la yuzakkihim ba zai yafe musu zunuban su ya tsarkake su daga wuta ya kai su aljanna ba don akwai wanda laifukan su za su kai su wuta a wanke su sannan a kai su aljanna Allah ya kiyaye mu da wannan irin wanki gara mu wankin mu da istighfari tun daga nan duniya mu gyara irin irin na na mai wanki akan mu gyara irin na makeri gyara na mai wanki da ruwa da sabulu da duka gyaran makeri ko da wuta da duka to duk dai gyara suke amma dai mu zaɓi gyara irin na mai wanki tun daga duniya mu wanki mu yi sabulu mu istighfari ya fi akai mu mana gyara irin na makeri alahira Allah kiyaye wala yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wala yuzakkihim wa lahum azabun alim Allah ya ajiye musu wata azaba mai tsananin raɗaɗi Allah ke yi.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فمن أصبرهم على النير أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النير kamar an tambayi Allah ne Allah mun san ka kai mai tausayi ne kai mai gafara ne ya aka yi yanzu kan muka ji kana irin waɗannan da waɗansu bayanka sai ce ulaika waɗannan mutane abin da yasa nake yin haka da su tausayin yana nan gafara tana nan amma su ba su biyo ta hanyar da za su samu tausayin da gafara bane istira'ud dalalata bil hudi na kawo shiriya su sai suka karbi shiriya suka sayar sai suka sayo bata ulaika listar darat bil hudi wal azaba bil maghfira na kawo gafara tunda na kawo alqur'ani na kawo watan ramadana wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wata ran ya hau minbari aka ji ya ce amin aka jima an ji ya ce amin aka jima aka ji ya ce amin suka tambaye shi ya rasu da ce jibrilu ne ya ce mini duk mutumin da aka yi maka salati ya ji ya ƙi maka salati aka kama sunanka ya ji bai maka salati ba rashin yi maka salati na har ya kai shi wuta to a wutan ba a kai shi da nisa na ce masa amin duk mutumin da watan ramadana ya same shi a duniya bai aikin da Allah zai masa gabara ba sai ya aikin da zai kai shi wuta to a wutan ma a kai shi da nisa na ce amin duk mutumin da ya tada iyayensa guda biyu ko suka fara da shi dakin da ido waɗannan sun tafi cikin shahani mai jiza sun ɗauki ɓata sun tafi gaskiya da sun haɗa sun imani irin wanda suka yi fa ina ma nu muslima amantum bihi fa gani ta dau da sun yi imani irin naku ne na gama gama kowa da kowa cikin annabawa kowanne da kowanne cikin littafi ai da ba su ɓata ba amma yanzu kan suna cikin shiƙaƙin da idin wato kwata mai nisa saɓani mai nisa wannan shine istirau dalalata bil hudu kenan wal azaba bil maghfirati yanzu kuma za mu kirga hanyoyin samun gafara ga sunan da yawa suna ganin su amma suka sai da su suka sayo bata sunna ne san duru da hadda
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والسابين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وتظن يسعى في شجاوتا جاسرية أسيلي إن جاء الله كم جسياني جاتا أسيلي إيه amma an kai an sayar an sayo bata ga gafara a fili kuma gaskiya ne ga gafara a fili din amma an sayar an sayo azaba abin da yasa haka ibtila'i ne ubangiji da ma ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir da aka ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir sai aka jarrabi mutane da shedan ta hanyar kaiwa wuta a billahi da azaba da annabawa da mataimakansu ta hanyar shiga aljanna kowanne yana yin kamasho ya cika gidan da aka ce ya cika to shi shaidan shi ne dillalin wuta shi ne dillalin azaba kamar yadda annabawa su ne masu dillancin sanin Allah da bauta wa Allah da su da siddiƙai da shuhada da salihai da malamai magadansu shaidan kuma da shi da rundunarsa su ne masu tallan duniya su ƙawata su ƙawata su yi tallanta الشيطان يجيكم الفقر ويأمركم بالفحشاء idan sun tallata duniyar nan sai kafirai su nawa nawa shi dai ce a to ai ni la'ana aka bari na saya da la'ana na saya wai wai Allah an ce shi ne ya samu wannan duniya ta kuma hannunsa wanda zai saya sai ya bashi addininsa kafirai sai suka ba shi dan addini gaba daya suka sai duniya yace ciniki yayi ya sa musu albarka suka kafirta suka ki annabawa duka koko suka ki waɗansu suka kama waɗansu waɗansu suka yi ta zagin annabawa yahuda suke zagin annabi isa suka kafirta kowace irin hanyar kafirci dai shirin ya riga ya gama da su nasa ne to kuma sai waɗanda suke masu gudun duniya irin waɗanda muka yi magana su je su ba da suke cewa ai Allah ma da kansa shine mai duniya ya sani ban taɓa tambayar sa duniya ba balle wani wanda ba da ita to masu gudun duniya sai suka fure shi a nan shi da abin da yake hannu da duk gaba ɗaya na duniyar gaba ɗaya abincin halal din ma wanda Allah ya ce halal ne da kyau suke cin su sai Allah ya jawo hankalinsu wa ya ce muku wannan abu haram ne ni na ce muku halal ne kar ku kashe kanku to su sai suka kauda kansu ga barin duniyar da abubuwan da ke ciki duk gaba ke da ke suke cin abincin da yake bayan sannan waɗansu kuma mutanen suna ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah ka ba mu jin dadi a duniya ka ba mu jin dadi a lahira muna son duniyar muna son lahirar gaba daya shedan ya ce to ku zo mu yi sulhu wato ku bani idon ku da kunnen ku zai sayar muku da duni da su ce a ba son da muke yi ba so muke ne mu taba mu ji ba sai za mu yi ba mu ba kaman kafirai bane wa zai wa zai sai duniya abin da kafiri a'a mu ba za mu sai da addinin mu mu dauki duniya ba ka ba mu ne mu taba mu ji yadda abin yake tukuna mu ganin in za a yi cinikin in ba za a yi ba sai mun taba sai dai yace a to ni ba za a taba ba sai an bani jingina me za me za mu baka sai ya ce ku bani idon ku da kunni duk wanda ya bani idon ku- ido da kunne zan ba su ya taba in yazo daga baya in za a yi cinikin kuma za a yi fade tana hannunsa to shikenan sai shedan ya karbi idon musulmi da kunnen musulmi ya rike sai ya ba shi duniya amma fa musulmi ne amma in ya ga gaskiya in bata dace da duniyar sa ba yadda in ya ji gaskiya in bata dace da duniyar sa ba yadda saboda idon da kunnen suna hannun wanda ya ba da jingina suna hannun jingina to haka ana yi ana yi da ƙarshe ko a yi cinikin ko ko abin ya tsaya daga jingina ɗin wanda ya duk da baki ɗaya sallama yana yin sallar ne don mutane na musuluncin ne don mutane shi duniya kurum rabbana ajin sun duniya to ciniki ya sha ba jingina ba ne wanda kuma jingina ce idonsa da kunnensa na hannun wanda ya bada kayan jingina amma hankalinsa wani sa'i yana bin kunnensa kada kunnensa da idonsa su bata ba wani sa'i ko yakan dawo inda inda yake wurin addininsa to haka lokacin musulmi wani lokacin ga hankalinsa da komai na yana wajen addininsa wata duk hankalin da komai ya koma wajen duniya gaba daya to wani lokaci haka ake yi ka mai da hankali dai kada kiliwu ta jawo bau ubangiji yana cewa ga hanyar shiriya a fili na yi bayani ga hanyar bata a fili na yi bayani shedan da gabarsa na yi bayani ramata da soyayyata da ku da girmama ku da nayi nayi bayani yaya mutum da hankalinsa zai ki masoyinsa Allah ubangijinsa ya bar hanyar uban- ubangijinsa ya bar hanyar ubangijinsa ya bi hanyar makiyinsa matsiyaci wanda bai da komai duniya da lahira makiyinsa makiyin iyayensa shedan to saboda irin wannan jarraba shi yasa ah, kafirai su da an yi ciniki su kuma musulmi masu son duniya jingina ce ba ciniki ba ne za su taba ne daga ba kuma a san yadda za in in za a saya in za a mayar to laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ya ku yahudu masu duban yamma ku yi ibada ya ku nasara masu duban gabar ku yi ibada ba duban gabar da duban yamma shi kadai ne cewa in mutum ya yi wato lokacin da aka ce za ishtarau zalala ta bil hudai wal azabil maghfira anan yahudu za su ce to ai wannan ana magana da wanda ba su da shari'a ne muna da annabi annabi Musa muna da littafi muna fuskantar kibla muna yin muna yin muna yin ibada ta ta yamma na fara ce ai to ai ba mu ne ba tuba mu muna da littafi muna da annabi Isa sannan kuma muna duban kiblar gabar muna yin ibada ai wannan ba wata mun ba sayar ba wanda suka sayar wasu ne daban a gaje to bari ku yi baya- ku ji bayani in wannan bayani ya tafi daidai da naku gaskiyar ku in ya saba ba gaskiyar ku ba laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ba duba wajen gabar kadai ne zamowa mutum inna labara lafi na imin sai shiga aljanna ba ba duban yamma ne kurun ka yi ibada shine zai mai da kai in laura da da imin aljanna tana jiran ka ba in ka mutu a'a walakin albirru man amana billahi ga yadda za a ce mutum ya zama barru wato mutumin kirki ulul birri wat taqwa wa ahlul fadaili wato yadda za ka zama mutumin kirki wajen Allah mutumin kirki wajen bayin Allah shine ake kiransu suna ake kiransu abrar wajen Allah kubutattu ne sun masa kyakkyawan itikari sun masa kyakkyawar ibada wajen bayin Allah kubutattu ne ba su cuce su ba sun amfane su suna ake kiransu abrar to walakin albirru man amana billahi na farko dai mutum a same shi ya yi imani da Allah wal yawmil akhir ya yi imani da ranar lahira ولكن البر من آمن بالله والملائكة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب كما أسامو متم بايا زاجين جبريل يتي هو أدونا idan mutum yana ce jibrilu aduwuna to man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibrilu wa mika ibn al-aduw li kafiri ashe kenan masu cewa jibrilu aduwun su ne ba sa cikin wannan birru kenan wal mala'ikati wal kitabi ko wanda za su yi imani dukkan littattafai ashe yahudawa wanda ba su yi imani da littattafai kamar su injila sabon alkawari yahudu su yadda da shi ba alkur'ani yahudu su yadda da shi ba to ba sa cikin wannan birni kenan wal malaikatu wal kitabi wan nabiyyin kuma ayi imani da dukkan annabawa kamar yadda muka karanto to ashe kenan yahudawa sun ki annabi isa sun soki annabi Suleimanu sun soki annabi Dawudu sun ki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ashe ba sa cikin waɗannan kenan sannan nasara sun ki alqur'ani sun ki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ashe ba sa cikin wannan ulul birri kenan tunda sun ki alqur'ani cikin littattafai sun ki annabi Muhammadu cikin annabawa wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurbi tare da haka mutum ya zama yana ba da zakka yana ba da taimako wa atal mala ala hubbihi akan son Allah lamiri ya koma wajen son Allah kenan ala hubbihi lamiri ya koma wajen malu tare da yana son kuɗin an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wace sadaka ce tafi yace tutihi wa anta sahihun shahih أنت صحيح شهيه تخشى الفقر وتامر الغنى wani sadaka ne wace sadaka da dukkan sadakoki yace lokacin da kake da lafiyar ka kana kwaɗayin dukiya kana son rayuwa kana tsoron talauci to ala hubbihi anan ya koma kan dukiya kenan amma ala hubbihi yakan koma ga Allah ala hubbillahi yakan ba dukiyar don son Allah ala hubbihi zawil qurbe wajen ba da sadakan kuwa in ka zo bayarwa ga miskini danginka ga miskini dangin wani to ka fara da danginka don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ka ba da sadaka wa danginka to kai sadaka iri biyu kenan gasa da zumunta ga sadaka ka jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya kenan saboda haka in kana ganin dangin wani yana cikin galabaita dangin kana galabaita ka fara da danginka tukuna zai kurbe wal yatame sannan aka biyar da kyauta wa marayu manan maraya marayar da ba shi da kuɗi marayar da ba shi da ƙarfi amma maraya mai dukiya to wanda yake da ƙarfi matalauci da shi za ka fara akan maraya amma maraya wanda ba ya da ba ya da wanda zai tsaya masa ba ya da dukiya to sai ka fara da shi akan ka fara da miskini ƙato mai iya zuwa ya saro itace ya sayar sai ka fara da marayan kun kamun ka ba shi miskini ko fakiri shi domin wannan bai da ƙarfin samuwa wal yatami wal masakina wa ibn sabili sannan kuma daga bada marayu waɗanda suke marasa ƙarfi marasa gata sai miskini wanda bai da abin da zai ci wa ibn sabili da bako wanda yake tafiya ta yanke masa guziri ko da a garin su shi mai kuɗi ne yau ya zo garin nan ba wanda ya san shi babu wani hotel da ya sani ba wani bankin da suke mu'amala da shi ba wanda zai ji to in ka fitar zakka sai ka bashi in ka tashi sadaka sai ka bashi ko da daga cikin alasawa yake wa hatal mala ala hubbihi zawil qurbe wal yatame wal masakina wa ibn sabili wasailina da masu bara da masu bara wanda suke bara ka soma da su in kuma ka san wani mutum shi ma matalauci ne amma mutuncinsa baya barin sa yayi bara ka fara da wancan mutumin lisa'il wal mahrumi kenan ka fara da mahrumin kamun ka bari lisa'il wa azra mara ala rabbi zal uri wal tami wal masakina wa ibn sabili wasailin wa fir riqab sannan kuma bayan nan akwai bayi masu son ibada amma bautan iyayen gijinsu ya yi musu yawa to ka ba da kuɗi a fanso su su yantu su shigo masallaci a rika yin ibada da su wa firriqa wa atal mara ala hubbihi zai qurbe wal yatami wal masakin wa ibn sabili was sa'il firriqa wa qama as-salata wa ata az-zakah tare da yin waɗannan abubuwa duka da aka lissafa fa kad a samu yana yin su amma fa baya sallah a'a magana duk ta lalace kenan duk alherin ne yana yi amma baya sallah shi kenan babu sharadi ya ɓaci ba duk ba zai amfani shi a lahira ba tunda baya sallah wa qama salati tsaye da sallah cikin jama'a wa ata zakat duk yawan kyautan da yake yin nan da sadakan da yake na she baya yin zakka a'a magana ta lalace sai ya bada zakkan farilla tukuna wa qama salatu wa ata zakka duk wannan yana ba miskinai din yana ba fakirai din yana raba dangi amma baya fitta zakka magana ta lalace wa qama salatu wa ata zakka wal mufuna bi ahadihim idza ahadu tare da yin waɗannan duka a samu mutumin yana cika alkawari tsakaninsa da Allah kuma yana cika alkawari tsakaninsa da bayin Allah kar ya ɗauki halin munafukai idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana kar ya zama mai mai saba alƙawari wa hu bil ahad innal ahada kana mas'ula wal mufuna bi ahadihim idza ahadu abinda yake kansu na wajibi da abinda yake kansu na nuzuri da abinda suka dauka alƙawari tsakanin su da mutane bayin Allah duk suna cikawa والموفون بآدم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث ko masu yin haƙuri ban da raki jiya an ce ista'iru bi sabri was sala inna allaha ma'as sabirin ya ku mu'minai ku taimaki kanku da yawan haƙuri da yawan sallah da yawan azumi Allah yana tare da masu haƙuri to a same shi yana yin azumin nan sabirin a nan in ya zo da ma'anan haƙuri in ya zo da ma'anan azumin ne ma a same shi mai yin azumin farilla ne mai yin azumin tadawa ko mai yin haƙuri din والسابين في البأساء بأساء sunan dukkan wani tsanani ne na wahala ba sa'i tsananin wahala na hali ba na jiki ba matsuwan tashin hankali matsuwan wani tsoro matsuwan wasu abubuwa dai wanda bai shafi jiki shine ba sa'i ko ba yaƙi ba domin yaƙi zai zo gaba wadar ra'i da wahala ta jiki rashin lafiya rabbani masani yadurru an tarhamur rahimin wasabirina masu haƙuri fil basa cikin dukkan wahalolin zaman duniya kowane iri na matsuwa ne na tashin hankalin tsoro ne na mutuwa dabbobi waɗanda muka ambata jiya ne kowane iri ne dai wadda ra'i da ciwo na jiki kowane irin ciwo wadda ra'i wahinal ba'as ko masu yin haƙuri a wurin yaƙi masu yin haƙuri a wurin yaƙi ba sa gudu a wurin yaƙi domin gudu a wurin yaƙi babban kaba'ira ne daga cikin manyan kaba'ira guda bakwai waɗanda aka hana a yi su a same shi yana da haƙuri a wurin yaƙi baya gudu wasabi na fil basa wa barahin albas ulaika allazina sadaqu duk wanda adireshinsa ya shiga cikin wannan lambobi to ya yi gaskiya shi ɗan aljanna ne ko mutumin Allah ne ko mai addini wa ula'ika waɗannan humul muttaquna sune masu humul muttaquna sune masu tsoron Allah waɗanda aka ce hudan lil muttaqin har zuwa ƙarshe zuwa ƙarshen su zuwa aljanna ula'ika hum muflihuna sune wanda suka yi gaskiya cikin sune ulul birri wat taqwa sune kuma su shiga aljanna din wanda wannan suka hada waɗannan halaye duka manzo Allah sallallahu alaihi ce wannan aya ta tara dukkan halaye na kirki na musulunci na kamala kamar yadda waccan aya da muka ranto jiya ta inna fi samawa inna fi khalqi samawati wal ardi zuwa karshe ta taro dukkan sanin Allah da sanin ikon Allah wannan kuma ta tara halaye duka na kyautatuwan tsakanin mutum da Allah tsakanin mutum da manyan bayin Allah tsakanin mutum da danginsa tsakanin mutum da jama'a tsakanin mutum da sauran bayin Allah domin duk addinin gabaki da Allah ya tara shi cikin abu biyu a girmama shi Allah a zauna da bayin lafiya saboda haka ne babbar ibada ita ce sallah in za mu fara ta mukan ce Allahu akbar haƙƙin Allah kenan duk abin da Allah yake nema a wurin mu mu kawo na kyakkyawar aƙida tsakanin mu da shi duk abin da ya koru gare shi mu kore duk abin da ya tabbata gare shi mu tabbatar da mala'ikunsa da annabawansa littattafansa da zarar lahira duk ya zama akwai shi ko wajen ibadu guda biyar din ya zama akwai su sannan kuma ya zama halayen tsakaninmu da yan adam akwai zaman lafiya don kada mu yi ibada mai kyau mu cuci bayin Allah mu je lahira a biya mana bashi da ibada tamu in an biya bashi da ibada mutum shi kenan shi ya ga dukiya ga fallasa an yi masa waso kenan in bai kyauta tsakaninsa da bayin Allah ba saboda haka da farko mun ci Allahu akbar mun ba Allah haƙƙinsa in mun yi sallah mun gama Allah sai ci to ni kan an gama da ni na karbi sallah kuma na aje lada zan biya kafin da ke ji maka tsoro kada fa ka ɓata ladan naka a wajen bayina ya za ka zauna da su sai ka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyu babban bawanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan zama ina tare da shi zan dinga masa salati da salami to bayan sa ba wa ra'i badillahi salihin bayan Allah na gargari duk zan rika musu addu'a mai kyau ce to kanka fa assalamu alaina na ce karka kashe kanka karka haramta kanka mu abinda ban haramta maka ba ya za ka yi da kanka assalamu alaina ni ma zan zauna lafiya da kaina wa ra'i badillahi salihin to sai ce to an ji wannan tsakaninka da sauran bayin nawa fa waɗanda ba annabawan ba ba kai ɗin ba ba salihan ba su ko ya za ka zauna da su domin kowa da haƙƙinsa dole sai ka nuna wa Allah ta dama da hagun kace mutanen kirki gaba ɗaya zan zauna da su lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi mutanen banzan ma zan zauna da su lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi to yanzu kan komai naka zai kyau to wannan hanyar su suke kiyaye addini in an yi shi man da bil hasanat kenan ba man amila salihan ba akwai man amila salihan ya je lahira bai zo bil hasanati ba man da bil hasanati kenan to Allah ya tanke mu cikin aikata aikin alheri da kuma kiyaye su rabbul tabun
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا وتقي دنج اللارباوة waɗanda saboda jin kansu da suke jiji da kansu idan sun kashe sun yi kisan kai a wani dangi wancan dangin bai isa a rama ba don su sun fi ƙarfin haka in ko an kashe musu mutum ɗaya to mutum ɗaya su bai isa ba sai sun kashe mutane da yawa don saboda isarsu to ana cikin wannan hali musulunci ya zo wanda zai daidaita rayuka amma rayukan ta yanda shi musulunci ya ajiye ba ta yanda su larabawan suka ajiye ba ta yanda shi musulunci ya ajiye wato zai ce ya ayyuha allazina amanu ya ku mu'minai ga farilla nan yau an kawo sabuwa kutiba alaikumul qisasu bil qatla an rubuta muku wajabci a cikin kisan kai duk wanda ya kashe ya kashe wani idan dukkan dalilai da sharuɗa sun tabbata sai a kashe shi dalilai da sharuɗa za a duba sun tabbata sai a rama dalilai da sharuɗa shi ya yi niyan kashe mutumin ya kashe shi kuma ya buge shi da abin da yake kisa kaman takwabi kaman bindiga kaman babbar wuka mai kaifi kaman katon dutse zai fasa kai ko ko sanda mai wanda aka ɗaure da da ƙarafa ya kashe shi ya yi niyan kashe shi ya kuma kashe shi da abubuwan da suke kashewa ko wuta ko dannewa a cikin ruwa shaidu sun tabbatar kuma lokacin da ya kashe shi ne yana da hankali ba mahaukaci ba ne ko ba dole aka sa shi ba shi ya sa kansa duk sai an duba waɗannan sharuɗa kutuwa alaikum al-qisasu bil qatl in duk sun tabbata gaba daya babu wata mafita to sai a rama inda an rasa hanyar mafita to sai a rama amma inda mafita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idra'ul hudud bis shubuhati mastadatum in kun samu mafita wato rikici ya shigo wani abu ya kasa cikin shaida to sai ku sai ku ku kauda haddi akan mutumin da ake tuhuma idan shaidu sun kasa ko ko a'a marinsa yayi sai ya mutu yadda aka saba mari baya kashe mutum a'a bulala ya buge shi da ita sai ya mutu a'a zai zai kashe wata dabba ne sai ya harbe shi ya kashe shi ko ko a'a zai sare itace ne sai gatari ya sari mutum to waɗannan duka inda wani abu ya kaza to sai a kawo da wannan haddi akan wannan mutum kutiba alaikum al-qisas bil qatl to idan kisan ya tabbata to za a ba da fiska guda uku na farko wanda ya kashe din a kashe shi na ɗaya kenan na biyu a tambayi danginsa haka ɗin suke so a kashe musu mutumin da ya kashe mutumin su ko ko suna so a ba su dukiya in suna son a kashe musu mutumin da ya kashe mutumin su shi za a yi hukuma ce za ta kashe innahu kana mansura ba shi da kan zai kashe ba a hukuma ce za ta taimaka masa ta rama masa don kada abin ya yadu domin in shi ya rama da kansa to abin ya dinga yaduwa kenan dangi za su tashi suna a juna amma in hukuma ta shiga tsakani ta taimaki wanda aka cuta to ba wanda yake taso ya gaba da gaba da hukuma saboda haka alƙur'ani yake ce innahu kana mansura to fuska na ɗaya kenan a rama fuska na biyu su ce a'a mu a biya mu diya to za a biya su diya fuska na biyu kenan fuska na uku su ce mun yafi kawai gaba ɗaya mun yafi shi kenan Allah zai ba su lada wato dukkan zuban su Allah zai musu gafara yadda suka yafe Allah ma zai yafe musu kutiba alaikum al-qisasu bil qatl ga yadda ramuwar za ta zama الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى akwai khilafa tsakanin mazhabobi na hanafiya da malikiya da shafi'iya da hambaliya saboda rashin a saboda shubhar fahimtar shin annan wa katabna alayhi fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal lanfa bil lanfi wa luyna bil luyni was sinna bis sinni wal juruha qisas shar'u man qawlana shi ne za a gabatar a ce kowa ya kashe a kashe shi ko ko wannan ayar ita za a gabatar a ce ita ce shari'ar mu alhurru bil hurri wal abdu bil abdu wal unsi bil unsi to za mu ajiye sai mun sake dawowa a koma kan farkon ayar saboda wuri ya kure maganganunta suna da yawa Mhm. tambaya ne to minti uku to Allah ya samu Allah ya samu da annabi آمين Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya kiyaye addinin mu Amin.
Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama Amin.
Allah ya jigan mu Allah ya jigan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamin da malamin malamin mu Allah ya saka shi wani mu da alheri Amin.
Allah ya jigan musulmi maza da mata rayayyu da matattu Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci Amin.
Allah ya ɗauka musulunci Allah ya ɗauka musulunci Allah ya karfafe mu Allah ya haɗa kanmu Allah ka bi addu'o'in mu namu na kanmu da wanda muke musu addu'a albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله